ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب العيب في السلعة وضمانها babin da ya zo na a sai haja a samu aibi a ciki to kuma yaya za a yi a warware wannan matsalar shi ne sai imamu malik ya kawo yadda za a yi a warware matsalar insha Allah fama za ƙala imamu darar hijira ƙala ya haya sanitu malikan ya kulu almajirin imamu malik ya ce na ji imamu malik yana fadar cewa في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض mutum ya sayi ta haja ko tufa ko tufa ko dabba ko wani abu fayyujar zalikal bai'u ghairar ja'izi ce zamana a samu wannan ciniki da aka yi ba ja'izi ba ne ba taccen ciniki ne to za a mayar da kayan za a warware cinikin to ya za a yi فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته sai a kwanci ciniki sai a ce kai da ka saya ka mai don mishi kayan shi ka karfi kudin ka ke dauko kala maliku imam malik ya ce falaisa li sahibi sil'ati illa qimatuha yawma qubidat minhu wai wanda ya sayar da kayan ba za a ba abinda zai abu za a yi shine zai bayar shine kimar kayan nan da aka saya ran da aka sayi kayan nawa ne ciniki rannan farashi nawa ne bayan sati ɗaya ko biyu ko wata ɗaya aka zo za a aure ciniki ya za a yi ya ce sai a yi lissafi ran da aka yi cinikin hajan wannan da wannan kadarar nawa ne kuɗinta walaisa yau ma ya rubu zalika ilaihi ba ran da za a mayar da cinikin ba rannan farashin rannan za a aiki da shi ba farashin ran da aka saya za a yi aiki da shi saboda ne imam malik ya ce wa zalika annahu daminaha min yawm qabdaha yace ai tun daren daga ran da ya saya ya daula munin wannan hajar a kansa fama kana fiha min nuqsanin ba'da zalika kana alaihi ai daga tun daga ran da ya saya ya daula munin a wannan abin in abin ya samu tawaya ai kansa ne in ya samu ƙari ai kansa nasa ne فبذلك كان نماؤها وزيارتها له كما يدى مكفأة سيتيمي وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة yace ai mutum yakan sai abu ya biya ya karba a wannan lokacin da ya karba abin na da tsada ana sa abin yana da kasuwa marghubun fiha thumma yarudduha fi zamanin hiya fihi saqita amma bayan sati biyu uku za a mayar shi farashin wannan abin ba shi da daraja rannan farashin ya kare la yuridu ha ahadun ba wanda ke son wannan abin kuma ga shi sai an mayar fayyaqbidu ar-rajulu as-sil'ata min ar-rajuli fayabi'uha bi ashrati dinanira aw yumsikuha wa yumsikuha wa thamanuha zalika sai karba sai dinari goma ko ko daga dinari goma kawo azamu ya zama da ran da aka sai abin farashi na da kyau ran da aka tuna abin cinikin bai ba za a mayar farashi ya kare to ya za a yi ya ce sai a koma ran da aka yi cinikin kiman wannan abin nawa ne kiman za a biya saboda imam malik yana da ka'ida alqimatu a'dalu ko summa yurduha wa inda ma sabana dinaru ya sayi dinari goma ran da zai mayar da kayan farashi ya kare ya koma dinari daya ko ya sayi dinari daya wanda zai mayar da kayan firashi ya tashi ya koma dinari goma falaisa lahu an yazhaba min mali rajuli bi tis'ati dinanira aw yaqbiduha minhu ar-rajulu fa yabi'uha bi dinarin aw yumsikuha wa inna ma thamanuha dinarun thumma yurduha wa qimatuha yawma yurduha ashratu dinanira kamar yadda muka yi bayani falaisa ala allazi qabidaha an yagrama li sahibiha min malihi wanda ya karbi kayan ai ba sai ya biya ba sai an bi shi ba shi ya biya ba min malihi tis'a da dinare wa inna ma alaihi qimatu ma qabada yawma qabidahu abinda yake wajibi akan shi kiman hajar ran da ya sai abin ya dauka nawa ne farashin shine abinda za a yi aiki da shi qala yahya qala malikun ومما يبين ذلك ذلك امام مالك sai kawo misali yace abinda zai bayyana irin wannan abu mutum ne je sati je ya sata abinda ya sata rannan ran da ya sata din abinda ya dauka din ya kai farashin yanda za a yanke hannu amma sai aka je aka sashi kurkuku ana bincike ko ya gudu bayan wata biyu sai ya dawo ko aka kama shi to a wannan wata biyu ran da aka yanke mishi hukunci abin da ya sata ɗin ya dawo kasa da abin firashin yake hadu ya za a yi da shi ya ce a'a ran da ya saci abin wannan firashi za a yi aiki da shi ko kuwa ran da ya saci abin firashin shi bai kai ran a yanke hannu ba sai ran da aka zo aka yake masa hukunci aka ga firashin ya kai yanke hannu aka ce a'a za a yi aiki ne da firashin ran da ya saci abin an fahimta gwarerin bashi ومما يبين ذلك أن السارق سوى طراه إذا سرق السلعة يساتي وتحاجى فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها za a duba kimanta ne ranar da ya saci wannan abin fa in kana yajibu fihi al-qat'u kana zalika alayhi dan da ya saci abin in farashin abin ya kai na yadda za a yanke hannu to da shi za a yi masa hukunci wa inista akhara khatuhu in ba a yanke masa hannu ba saboda wani jinkiri ko an sa shi kurkuku ana bincike ko ya gudu sai daga baya aka same shi in ma fi sujinin yuhbasu fihi hatta yunzara fi sha'anihi wa in ma an yahruba as-sariqu thumma yu'khadhu ba'da zalika falaysa istikharu qat'ihi billadhi yadau anhu haddan qad wajaba alayhi yawma saraka kasancewa ya gudu ko an samu jinkiri baya sar yadda hakkin yanke hannu da ya faru a ya tabbata a kan shi ranar da ya saci abin wa in rakhusat tilka sun'atu ba'da zalika wala billazi yujibu alayhi qat'an lam yakun wajaba alayhi yawma akhadhaha in ghalat tilka sun'atu ba'da zalika an fahimci imamu malik ko ranar da ya saci abin farashin abin ya kai a yanke hannu amma ba a zantar mishi da hukunci yanke hannu ba saboda ya gudu ko an sa shi kurkuku ana bincike sai bayan sati uku ko wata ɗaya ko wata biyu aka zo aka zantar mishi da hukunci sai a duba wani sai zama na wannan abin da ya saka yau in an kai shi kasuwa bai kai kiman da za a yanke hannu ba to shi kenan jinkiri ya sare mishi da hakki kenan ya ce a'a sai a yi lissafi ran da ya saci wannan kayan nawa ne kuɗin kayan kudin ya kai a yanke masa hannu to da shi za a yi aiki ko kwararen da ya saci kayan kudin bai kai a yanke hannu ba sai ya aka sa shi kurkuku ana bincike ko ya gudu ranar da ya dawo aka yanke masa hukunci sai aka ga farashin ya canza ya daga ya kai a yanke hannu sai a ce a'a ran da ya saci abin rannan wannan ranar za a aiki da farashin abin a kasuwa ana fahimta imamu malik babu jami'il qada'i wa karahiyatihi babin da ya zo na ya tattara abubuwan da suka danganci alqada hukunci da kuma karhancin yin hukunci din in baka iya ba in ba za ka iya ba don an ce alqudatu salatu alkalai guda uku ne qadiya ne fil nari wa qadin fil janna daya zai shiga aljanna biyu suna shiga wuta za su shiga wuta wanda ya san gaskiya yayi aiki da gaskiya zai shiga aljanna wanda ya san gaskiya yayi aiki da san zuciya zai shiga wuta wanda bai sani ba ya je shiga ya aiki da da jayarci zai shiga wuta Allah ya kiyaye qala haddathani an malik an yahya ibn sa'id anna abu darda'i kataba ila salman al-farisi sayyid abu darda'i shi ya rubuta ma salman al-farisi an halumma ila ard al-muqaddasa ila al-ard al-muqaddasa ka zo mana kasan jihadi al-ard al-muqaddasa فكتب إليه سلمان sai salman al-faris ya rubuta mishi jawabi sai ya ce innal arda la tuqaddisu ahada kasa ba ta tsarkake mutum ko makka kake ko madina aikin ka shine zai tsarkake ka ko ina kake an fahimta wa inna ma yuqaddisu al-insana amaluhu wa inna ma yuqaddisu al-insana amaluhu وقد بلغني أنك جئت طبيبا تداوي na samu labari an ɗora ma aikin alkalanci kana alkalanci shine mana tabibar dudawi dudawi mana likita kana gana ma mutane jinya mana an ɗora ka alkalanci fa in kunta tubri'u fa ni'im malaka in ka zama ƙwararren likita kana warkar da mutane to ma da da wannan aiki da kake ciki mana in ka iya alkalanci kana yi akan gaskiya kenan وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار amma in ba kwararren likita bane ba kai kaje kana yi ne ne kana kashe mutane mana in baka iya alkalanci ba kaje ka karba saboda albashi ko daukaka ko wani abu kaje kana yi abin da ba daidai ba to ka ji tsoron Allah ranar lahira zaka shiga wuta Allah ya kiyaye fa kana abu dardai to sai abu dardai ya kasance idza qada bayna sunaini in ya yi hukunci alkalanci tsakanin mutane biyu sun ma'adbara adhu adbara anhu da ya musu hukunci sai suka kama hanya suka juya suna tafiya nazara ilaihi ma sai sake kallon su wa qala irji'a ilayya sai ce ku sake dawowa in sun dawo sai ce aida alayya qissata kuma ku sake maimaita min labarin ku abin da ya faru da sun fada ya zartar da hukunci da suka kama hanya ce sake kiran su mana ya ji tsoro kenan in suka dawo sai ce ku sake maimaita min abin da kuka fada me kuka fada dazu mutatabbibun wallahi sai tausaya maka sai ce mutatabbibun wallahi ba kwararren alkali bane wallahi yana tausaya maka sai an fahimta قال يحيى وسمعت مالكا يقول yace naji imamu malik yana fadar cewa man ista'ana abdan bi ghairi izni sayyidihi duk wanda ya dauko bawa ya nemi ya yi mishi wani aiki ba tare da izinin ubangidan wannan bawan ba fi shay'in lahu balu a cikin wani abu da yake da zibali mai muhimmanci wali mislihi ijazatun ai أنا يستأجر لمثل هذه الأمور في المكان المكان على أدنشي أنا إيه أوكن أنا إيه أوكن كودغو أنا كمتين يهيرو وأنا أيكي أبياش فهو ضامن لما أصاب العبد yace duk wani abin da ya samu bawan kai da ka ɗauke shi aiki za ka biya in usibal abdu bi shay'in in wani abu ya samu bawan sanadiyya wannan aikin da ka ɗauke shi yana yi maka wa in salima al-abdu in bawan ya gama aikin lafiya fatala da sayyiduhu ijaratahu lima amila wa zalika li sayyidihi sai ubangidansa ya ce to ai bawa na ne ka dauke shi ba da izini ba ya je maka aiki to aikin da ya maka rana ɗaya ne yini ɗaya ne ko biyu ko sati zaka biya a biya ni kaza yace yana da hakkin ya faɗi wannan wa huwa al-amru indana yace haka al'amarin yake a wajen mu mutanen Madina qala yahya yahya ya ce wasamituhu ya wasamitu malikan ya kulu ya ce na ji imamu malik yana fada fil abdi ya kulu ba'duhu hurran wa ba'duhu mustarikan imamu malik yana fatawa game da bawa ne an yanta rabin shi rabin shi bawa rabin shi da an yanta rabin shi ba a samu kudin da za a yanta shi baki ɗaya ba ko wanda ke mallakar shi ya yanta rabin shi yadda aka yi dai bawa ne an yanta rabin shi rabin shi kuma da bawa ya za a yi ce innahu yuqafu maluhu biyadihi in yana da kudi shi a dora hannu akan wannan dukiyar ba shi da yancin yayi tasarrufin da ya ga dama a cikin dukiyar sai dai me walaysa lahu an yuhdisa fihi shay'a walakinahu sai dai cewa shi za a bashi daman yakulu fihi wa yaktashi bil ma'ruf zai ci ya sha ya sa tufa bil ma'ruf a cikin dukiyar fa idza halaka in ya halaka famaluhu lillazi baqiya lahu fihi ar in ya mutu to dukiyar da ya bari fa yace ai wanda yake yake a wajen shi bawa din ne shine zai gaji shine zai dauki wannan dukiya saboda rabin shi bawa ne rabin shi ta to su wane ne suke mallakan bawa rabi bawa su ne za su dauki wannan abu qala ya haya wa sabitu malik da yaqulu yace naji imam malik yace al-amru indana yace yadda al'amarin yake wajen mu أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون الولد مال ناض يتي أبا yana da hakkin neman hakki wajen ɗanshi don in ɗanka ya girma ya samu kuɗi zama mai kuɗi ba wajibi ba ne kanka ka ciyar da shi sai ka ci gaba da ciyar da shi akan haka ga shi ko ya mallaki kuɗi nadun kuɗi kuɗi tsabar kuɗi ko kadarori ko menene to sai ka ce ai ka mallaki kuɗi wuri kaza na dauki shekara biyu ina ciyar da kai sai ai lissafi ka biya ni karawar in arada alwalidu zalika in uban yana son haka in kuma ya kyale shi ke ana magana ne kan alhukuk alhaq abin da ya wahal da rayuwa kenan haq hakkoki hakkin ɗa akan uba hakkin uba akan ɗa hakkin mace akan mijinta hakkin miji akan matarsa hakkin jama'a hakkin shugaba hakkin talakawa inda aka fahimci kuskure kenan a cikin rayuwa rayuwa take tafiya daidai har yanzu kowa ya rasa yaya za a bullo ta ina za a bullo ma wannan rayuwar a gyara ta kuma kowa yana da awon gyara yake so to me ya hana gyaran ni ina da awon gyara kai kana da awon gyara shi ma gyara ita ma dukkan mun ce gyara muke so to me ya hana a samu gyara eh ko ba a bi hanyar gyaran ba ko ko akwai son zuciya a cikin an fahimta to na in kai wannan magana a wurin bahaushe ai ya zama babban matsala ko to ba zai ce mata to tun da kage maka samu kuɗi ciyar da kai ba haƙƙi bane ba wajibi bane a kaina kuma na ci gaba da ciyar da kai kuma kana da kuɗin ka yanzu sai mu lissafi shekara ɗaya ko biyu na kashe maka kaza shi ka biya ina za a taɓa yin wannan za a iya yin wannan za a iya yi da wahala to amma in ya ce eh a yi fa uban ya yi laifi eh a ai ba mancin zaki ba ne ko yabo ba zancen haƙƙi ne wanda ya nemi haƙƙin shi a wajen ka don ka zage shi sama da shurin masaki na ruwan shi misali mutum ne yana da kuɗi ya fi kowa kuɗi yana bin talaka naira goma sai shigar da kara ina so a karbi min haƙƙi na naira goma kuma yana mallakan biliyan a shar'ance mai ke hukunci ya nemi haƙƙinsa yake nema a kwace masu naira goma su a bashi ya yi laifi ya yi kuskure a shar'ance amma kuskure ce amma bai kyauta ba yanzu yana mallaka kaza da kyauta inda matsala suke shigowa ke haka aka ji aka same shi inna haza akhi lahu tis'un wa tis'una na'al waliya ra'ajatun wahida faqala أكفلنيها وعزه في الختاب وعزني في الختاب ده يتكلم مسألة وانا نعرف وانا نعرف ماشينا تكون الدنيا كوي شيء بازو شيء يتي لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء إلى آخر الآية كرشي لأكا شيء فداونا sai aka nuna masa cewa wannan hukuncin da ya yi bai daidai ba saboda me saboda li'annahu adkhala shay'an fi haysiyatil hukm ma laysa fi haysiyatil hukm in an zo wajen hukunci adalci ake duba ba wai wanda na da dayawa in yana da 99 yana bi ka daya in yace ka bashi fa sai ka bashi abin shi kasancewa 99 ba su halatta maka dayan nan fa to da aka zo aka yi mishi aka shimfida masa sai kalli wannan 99 haba wannan kwaya daya ya ce laƙar zala maka bi su'ali na ajatika ila ni aji wa inna kasiran min alkhulata ila bi wa ba haka bane ba karshe an tabbatar da hukunci haka ce a bai daidai ba in ka zo hukunci ba tausayi kake kal wajen hukunci ba zancen tausayi ko rashin tausayi akwai inda ake neman tausayi da rashin tausayi shi yasa aka ce mizani mizani ba mutum bane ba mutum bane in mutum ke sai kan danja in mutum uku ko hudu ko gwamna ya zo ko sarki sai bar kowa yana wucewa to in danja ce ba mutum bane ba fa eh ba ruwan danja da waki zuwa ko waki zuwa lokacin danja a kunna lokacin bulu a kunna ko waki zuwa saboda me ba sani ba sabo to shi yasa kaga mizani aka yi shi zama ma'auni bai san ka ba bai sani ba me ya sani me aka dora a kansa abin da aka dora akan awo yake sani abin da ya sani ke an fahimta to shi yasa in ana duban wayansu matsalar a sa tausayi a ciki wayansu matsalar inda ake neman adalci sai ka ce za ka sa tausayi a ciki ko rashin tausayi ka yi kuskure inda ake bukatar ka yi sassau inda ake bukatar ka yi sanyi ka yi zafi ka yi kuskure inda ake bukatar ka yi zafi ka yi sanyi ka yi kuskure inda ake bukatar sanyi ka yi sanyi inda ake bukatar zafi ka yi zafi shine daidai an fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ina ma na bil mu'minina raufur rahim manzo Allah yana da tausayi yana son al'ummarsa amma da barawa ya sata yace ku je ku yake hannun shi akwai rashin tausayi sama da a yake hannun mutum to amma wannan abinda shari'a ta ce adalci ke da an ce bar a tausaya masa a kyale shi to shi kenan an fada cikin an fada laifi a cikin shari'a an fahimta wata ta zo ta yi kaza kaza ko ma'iz zai zo manzo Allah ce ku je ku jefe shi aje aje jefe ku ta fara mutu a lokacin in ba haka aka yi ba ba a yi daidai ba fa an fahimta saboda in ka zama alkali ko kuwa a unguwa ake matsala ta zo maka ce ka san da me za ka yi ya za ka yi in ka tausaya masa ne ina ce ka amma baka kyauta ba duk da cewa kai talaka ne sai ka je gida ka ba shi kudi cikin ajihunka amma wannan dole ka biya shi kudin shi tunda ya ce a biya shi babu da hanyar da za mu ce ba za mu biya shi ba don mu tausaya maka ba haka bane ba jiya mun jiya ba mun karanta ba sayyidina Umar duba karfin sayyidina Umar da mace mace tsohuwa kuma ya saki matarsa sun haihu da ya zaga unguwan kuma sai tsarin ta yana wasa bakin masallaci ga yaro ga ɗana dama abin da nake so bai ce ba kowa sai ya ɗauki abin shi ya ɗora kan abar hawa sai kama hanya zuwa madina kakarsa ta ne ko ta ga sayyidina Umar ya ɗauki ɗa ta sheka da gudu ta je ta ɗana ne sai na umar ya ce ɗana ne aka je gaban sai na abubakar tana ɗana ne sai na umar na ɗana ne shi mai sai na abubakar ya ce ya ce a a ka sakan mata ɗanka yawanne yana nuna cewa ba ɗan sai na umar ba ne ƙarya ya yi saboda haƙƙul habana a wannan lokacin sai an zauna an tantance a yadda da a neman mata yadda za a yi hankali ke kwanta a ce to ya me kike gani wannan ɗaya saura ku ba ai gara ya shigo cikin madina gidan sayyid na umar ya ce a'a ba mu yadda muke da iko an ti a haku bihi ma lam tankihi ba ka fito me yake za a baki naira dubu ɗari ba za ki saka musu ba za a baki naira dubu mai ta ba za ki saka musu ba wallahi akwai wacce aka ce za a bata dubu mai ta ce wallahi ba za ka saki yar ba ta yi bakanta ko duk sai a tun da hakkinta ne sai an nemi yaddanta za a baki dubu ɗari ki je ki wani abin za a baki kaza me zai hada ki sakwaya da ƙarfi ba zai yi ba da ƙarfi ba zai yi kyau akwai matsaloli da suka fada ana cikin bincike sai hizba suka ce aminu shi daura a ce a malam ai irin waɗannan matsalolin in an raba ta da ɗan sai ko ƴar sai ta ji ta yi ciwo ko ta mutu ko ta kwanta rashin lafiya akwai da ce wallahi in an raba ta da ƴar za ta mutu ta ce tsafi kika yi ne ko mene ne da ki tsafi ne da ƴar yanzu haka akwai matsala haka jiya mun aka yi ta fama wani ne suka yi aure da matan suka hayyafa ya ɗabi aya suka tafi sudan sun rabu da ita ita tana nan kullum wai sai ya su bugo mata waya suna cikin wahala suna cikin ta zo na ce gaga yadda matsaloli suke tafiya tsakaninki ne ke da uban 'ya'yanki ba mu da alaka da shi da ku zuwa kika yi kace kasancewa kuna shugabannin jama'a darar hadis muke son a shiga cikin wannan matsala aka ce tunda kun kasa karban sai dai a bashi a rarrashe shi a bashi hakuri ba za a ce mishi za a nuna mishi karfi ba ƴaƴa na sudan sai a bi shi sudan a je a karbo ba yana nan yana nan mun yi da shi gobe zai zo a tattauna in an ba ta za ta iya rike ya'ya hudu ko biyar za ta iya rikewa hakkinta ne ta rike su malam tankihi eh to amma za ta iya rike su tana da abin da za ta rike su tana da inda za su zauna ma tana da inda kaza kaza kaza kaza duk sai an bibbi an bincika an tabbatar da ainal maslaha inda maslaha take abin da aikin da za a yi kenan amma kowa ya suka rabu da matarsa ya fi son ya rike ƴaƴan ba haka bane ba ita kuma dan ta ja masa hankali sai ta ce ta za ta rike ba ta yi aure ba tukun ba za ta yi aure ba yanzu eh to matsaloli ne sai an zauna ya za a gyara waɗannan abubuwa قال وحدثني عن مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلافل المزني wani kenan umar bin abdul rahman ibni dalaf al-muzani an abi anna rajulan min juhaina yace wani mutum daga kabilan juhaina kana yasbiqu al-hajja sai riga al-hazai sai je sai dabbobin da za a hau fa yashtari rawahila fa yughli biha yazo ya kara musu kudi su yi tsada thumma yusri'u sayra fa yasbiqu al-hajju ba shi da abin da yake son ya ji daɗi sai dai a ce ai ya tserowa ne ya tserowa ne dan basu da yake kai ta tserowa ne bai damu da ko menene ya danganci addini ba farufi a amru ila umar bin al-khattab sai aka ce aka je aka fara masa na umar ga wani abin da yake yi ga halin da yake ciki mutane ba a jin daɗi fa qala sai sayyidina umar ce amma ba'du bayan haka amma ba'adu wannan kalma a cikin wajen larabawa matsala ce mai girma don ya ce wa kada alimal hajjul ya manuna annani iza qultu amma ba'adu anni khatibuha ai sun san ni in nace amma ba'adu sun san abin da zai biyo baya da sai na ce amma ba'adu ayyuhan nas ya ku tare mutane fa innal usayfa usaifa al-juhaina radiya min dinihi wa amanatihi yace ai ya tozartar da addinin shi da amanarsa saboda me bi an yuqala lahu sabaqa al-hajj abin da yake so kawai a yabe shi a ce ya tsere ma kowa akan haka bai damu da addinin shi rasa ko amanarsa ba ala ku shawara wa innahu qaddara mu'ridan fa asbaha qaddina bihi ya je ya ciyo bashi ya ciyo bashi ya zo ya zama ana bin shi bashi ba su suka su yi mishi yawa faman kana lahu alaihi dainin falyatina bil gadat mutum yana nan sai zo ya falla falla zai zo ya tsiyace dukiyarsa mutum mai kuɗi ne yana da kuɗi wannan na bin shi bashi ana bin shi basu suka saboda yana da kuɗi ana haraka da shi sai kuɗi ya zo ya kare to da kuɗin ya kama hanyar karewa sai a ɗora hannu akan kuɗi ba shi da ikon tasarrufi kan kuɗi saboda hakkokin mutane to sai a je sai a yi lissafi nawa dukiyarsa da ke hannunsa nawa ne kaza masu bin shi bashi nawa kuke bin shi bashi to sai a yi lissafi ko a raba ma mutane ko kowa ya samu ɗan fasantinci a cikin bashin فليأتنا بالغرض نقسم له نقسم ما له بينهم يزو زام رب دوكيرسا فكان من وين ke be shi bashi wa iyyakum waddayn iyyakum waddayn ina yi muku kashedi ku kiyaye cin bashi ku kiyaye cin bashi saboda me yace fa inna awwalahu hammun wa akhiruhu حرب أو حرب لا في رواية حرب وفي رواية حرب يتي كياي باشي سبونا فركم باشي منين الهم الهم الهم mai kenan damuwa ko to wannan kalmar da yake alhamu din nan ta fi komai wahala a cikin rayuwa wata rana yahuda suka ce sayyidina ali din nan komai yana mu je mu tambayi mu kure shi tambaya sai suka zo ka samu sayyidina ali dama sayyidina ali an san shi hallalul mushkilat ya kai ali menene yafi komai karfi a rayuwa ka san mutum bai kware ba bai yarda da kai ce to da kaza da kaza yana canka har ya fada in mutum ya san abin da yake fada a natsayi ce abin da yafi karfi a rayuwa abu guda goma ne kasancewa ya ya ce guda goma ne adadinsu ma'ana ya san kan abinki da sha kai ali mai yafi komai karfi ya ce abubuwa guda goma ne na farko dutse bayan dutse me ya fi dutse karfi karfi da karfi ake fasa mai bayan karfe me ya fi karfe karfi wuta da me ake nan karfi to me ya fi wuta karfi ruwa to me ya fi ruwa karfi a girgije girgije to me ya fi girgije karfi iska me ya fi iska karfi dan adam ya san yadda zai kare kanshi ya shiga nan ya sa nan to me ya fi dan adam karfi aka ce maye asukur sai mutum ya fita mutum ya fita hayyacinsa me zai yi to menene ya fi asukur karfi ya ce annaumu bacci ya fi komai karfi in barci ya zo ya ɗauke ka shi ke nan to me ya fi barci karfi ya ce alhammu in aka shiga cikin hammu bacci zai zo ba bacci haka ne suna faɗa masa ya aliyu ma akwa sha'ir fil'ad kala asharatu aljabalu ثم الحديد ثم النار ثم الماء ثم السحاب ثم الهواء الريح ثم الهواء ثم ابن آدم ثم السكر ثم النوم ثم الهم أعاذنا الله جميعا من الهم الهم damuwa in mutum ya shiga cikin damuwa baccin ma bai sai zuwa yasa manzo Allah rahim Allah mini a'udhu min lahammi wal ghammi wa kaza wa kaza kaza ai ba shi da kyau alhammu wal ghamm duk ba su da kyau Allah ya kiyaye a'azana Allah jami'an min alhamm sai da suka jinjina masa sayyidina Ali duk sa'an da aka je a kore sayyidina Ali sai an jinjina masa saboda ana tsaye warware komai Allah ya hore masa wannan wata mata ta je ta kulla ma wani sharri sai ta nemi kwai ta fasa kwai sai ta zuba jikinta na ga wurin sayyidina Umar ga yaro ya zo ya min fyaɗe gashi nan gashi har ya zuba min abin nan jiki ne hankali ya tashi wannan ya ce wannan ya ce me za a yi da shi an sai da hankalin kowa ya tashi shi sai na ali ya ce a'a ba haka za a yi ba ai ka san ka'idojin aikin shari'a lauya da komai da komai a'a abu ma ya tabbata ma tukunna mana kafin a dau mataki ba sai abu ya tabbata ba to a ɗebo ruwan ɗimi kaɗan a zuba wajen a gani in maniyinsa ne za ga yadda zai zama in kuma ruwan kwai ne za ga yadda zai zama da aka ɗebi ruwa mai ɗan dumi aka zai ya fawo da sai ya mai sai ya haɗe da ce kaga sharri ta yi banda sai na aliyu ha zai iya kawo wannan hankali ba zai je wajen ba shi ne hallalin mashkilat wa akhiruhu harbun yaki au harabun takura a kwace kudinka duka باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جره باب نزو بيان abinda bayi suka bata mutum yana da bawa bawan ya je barna to matsalar za ta dawo kan ubangidansa ne to ya za a yi alaiha ya sami tu malikan ya kulu ya ce na ji imamu malik yana cewa as-sunnatu indana fi jinayatil abi a cikin barnan da bayi suka yi أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا أو شيء اختلسه جاء بالإطباء يجي يجمع وني كوي موني قرنا كو كوي سكي موني صاري أو حريصة اهترسها كو أبني أكاري أكسا تشكين سرو يجي أوكا أو ثمر معلق جزه كو غنا من بشيا تشتكي يجي أفاني غنا يسينكا أو أفسره أو sarikatan sarakaha ko sata ya yi laƙata alaihi ba za a yanke masa hannu ba fiha ya zama da wannan abin da ya ɗin ba bai kai na a yanke hannu ba inna zalika fi raqabatil abdi yana kan wuyan bawa kan bawa la ya'du zalika raqaba qalla zalika aw akthar da dan ne ko mai yawa ne fa in sha'a sayyiduhu in ubangidansa yana so an yi otiya kimata ma a haza gulamuhu au afsada yana so ya biya abinda bawan sai je bata ko ya dauka sai ya biya au akala ko ya bada diya au akala ma jaraha ko kuwa ya jimma wani ciwo ne sai je biya diya a atahu wa amsaka gulamahu sai je bayar ya dauki dan yaronsa wa in sha'a in kuma bai ga daman yayi wannan ba an yuslimahu aslamahu yana so sai dauki bawan ya mika shi وليس عليه شيء غير ذلك وسيده في ذلك بالخيار yana da daman zabin abin da ya dace da shi babu ma ya juzu minan nuhuli annuhuli su ne kyauta gaba da kyauta ko ka kebe wani ɗanka ka bashi kyauta ko wata matarka ka bata kyauta ko wani makocinka ka bashi kyauta ko wani kaninka ko wani menene ne dama kan ne da yayye da baffanni da kawunne su ana iya ba su sakka kanninka yayyanka baffanninka kawunninka in ka fitar da zaka in ka ba su kafi samun lada sadakatun wasila sai ka fara da su tukun sannan ka je abin nan ko to amma kyauta kuwa fa kana da 'ya'ya ba yadda za a yi mutum yana da ‘ya'ya ya ce ba zai fifita wani ba abu ne da ba zai taba yiwuwa ba da abu ne in ba ka miyas duk abin da ka ji an ce an hana ka abu ne da yake da nauyi ta kilifanci ya shigo ciki kenan abu ne da rai ke so shi yasa aka hana ka yanzu ya ce mutum fisari haramun ne karka sha fisari ba sai an faɗa ba ɗabi'a kama ba ta so ba ka bane ba to abinda tabi'ar da ke so shi yasa mas'ala take zamowa a shari'a duk abin da ya danganci shari'a sunan shi taklifanci ina ma nan taklifanci nauyi ɗanka da ka haifa ya fi jin maganar mutanen waje abokansa da zasu zauna kan kwalfati suna ta hira ana ta kyakkyatawa saboda me abin da rai ke so shi za a faɗa uba kofa kada ka yi kaza kada ka je waje kaza kada ka yi kaza kada ka yi kaza ba nauyi ba ne ba nauyi ne taklifanci kenan nauyi ne shi yasa baya so ka ɗauki alkur'ani za ka yi karatu izifi ɗaya izifi biyu kana allah allah ka gama saboda akwai taklifanci amma ka bude waya fa da tsarki ba tsarki da daɗi ba daɗi ba wani abu ne da rai ke so shaidan duk abin da za ka yi shaidan ba shi da rabo a ciki sai ya wahal da kai duk abin da za ka yi shaidan ke da rabo kai baka da rabo sai karfafa ma gwiwa shi sa in aka biyo ka gida aka ce masallaci ake gyarawa ko makaranta da Allah sai ka ce ga dubu goma na Allah baya yawa baya kaɗan ba ka bane ba in an masa ka ce ka yi fushi amma aka je aka gyara wuri aka yi kujeru aka ce ga chief lanta ya zo aka kamba ma shi aka zuga aka kuda in ya tashi sai ce ga dubu goma sai dai miliyan goma to can bayarwa ne nan ma bayarwa ne me yasa can tsakanin shi da Allah ne in yayi yana da lada har ga Allah har lahira nan kuma fa shedan ke da lada din isa shedan ya karfafa gwiwar su isa duk abin da akwai taklifanci a ciki yana da yana da nauyi ba haushe aka ce taklifanci me kenan nauyi yana da nauyi akan mutum yana da nauyi akan mutum sai yasa yana da wahala saboda taklifanci ne za ka yi ka tsira duniya da lahira shekan ba shi da rabo a ciki shi kuma ya nace sai ya kai ka ya baro to shi yasa yaro ka tsaya kana mishi magana duk maganar da kake mishi ce mishi kar yayi kaza kar yayi kaza kar yayi kaza waɗannan abubuwan da kake hana shi sun je sun zauna bakin titi da abokansu me suke yi a kyakyata a yi menene wanne ne ya fi daɗi wannan shi ne ya fi daɗi ko amma abin da kake faɗa mashi in kana wahal da shi ne saboda kana so ya tsira ne duniya da lahira shaitan kuma ya ce ba zai yarda ba ko ala haddathani an malik an ibn shihab an sa'id bin al-musayyib anna usman bin affan qala yace sayyidina usman bin affan yace man nahala waladan lahu saghiran duk wanda ya baiwa ɗansa karami kyauta lam yablug an yahuza nahluhu wannan yaro karami ne bai isa ya yi hauzi ba fa'ala da zalika lahu wa ashhara alaiha sai ya sanar kuwa ga wani abu kaza dukiya kaza na ba wani dan kankanin yaron da aka haife shi kuma kun shaida to wannan da aka yi ya isa ya zama matsayin mai hauzi fa hiya ja'izatun wa in waliya wa ilyaha abu wannan kyautar wannan ba- kyautar da aka yi an ta tabbata ko da a ce uban zai rike kayan kafin ɗan ya girma tunda ya kawo shaida ya sanar da mutane an kafa shaida to amma fa in ya ce na bayowa ne kaza ba a zo an kafa shaida ba ba zo a yi komai da komai ba kuma yaron na karkashin shi kuma yana rike da dukiyar yana mutuwa sai a ce a a wannan dukiyar ba ta ma gada ce da aka ba shi yaro ne kan gani bai yi hauzi ba ba a yi abin da zai tsaya matsayin hauzi ba an fahimta mun manta da kisa na Aisha da Sayyidina Abubakar da ya ba ta kyauta ba ta yi hauzi ba karshe ya zama mai ya zama na magada an fahimta yasa in kana so ka bashi in ka bashi a kirawo shaidu a rubuta a ajiye yaro kan kaji ne saboda matsaloli ba yadda za a yi eh eh kai ba laifinmu ba ne kai ne baka zo makaranta ba da ka ko kana bacci kana makaranta amma kana bacci kayi dogon kiwo kenan wannan matsalar an gama da ita aiko an gama da ita cewa matsaloli sun kai guda goma sha ko nawa a kawo wannan a cire karshe aka ce aljumhur sun yadda da halaccin ka kebe wani ɗanka ka bashi kyauta walakin alal karahat to menene karaha menene makruhi eh makaruhi ne in mutum yana makaruhi yana da laifi ba shi da laifi ba yadda za a yi shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yakuwa yace ya Allah mai yake sarki ga iya gogoro na nayi kaza da kaza Allah kada ka kama ni da abin da yafi karfi na ba yadda za a aikace ƴaƴanka biyu ko uku ko hudu yadda kake son wannan yadda wannan ke ranka haka wannan ke ranka yadda wannan matan ke ranka haka wannan matan ke ranka yadda ka- to ai in haka ne ma to ina ta kalifanci ya za a ce karka yi kaza shi a kyale kake ba haka bane ba shi a kyale ka ta kalifanci duk ɗaya ne ba haka bane ba ba sai ai mai ba wai ba sai an ce ai adalci ba to amma in ka za ce ai adalci to ma'ana dole zuciya ta karkata zuwa wani bangare kenan wannan karkata ta zuciya din ba wanda ya isa ya gyara ta saboda zuciyarka tana tare da kai ne amma Allah ke sarrafa ta ba wanda ya fi karfin zuciyarsa shi yasa abu shekara 20 30 baka son ka tuna shi ga yazo abu kana son ka tuna yake zuwa mana baka mallakar zuciyarka an fahimta to shi yasa sai aka ce ai adalci to menene adalci ba wanda ya zauna ya binciki ina ma nan adalci a yi adalci a yi adalci ina na nan adalci eh eh i'ta'i kulli zai haqqin duk mai haƙƙi ka bashi mai haƙƙinsa karshen magana ba shine magana shine warware zance ka bashi mai haƙƙinsa ba ka bane ba ka bashi haƙƙin shi ba haka bane ba to abinda ba hakkin shi bane ba kuma fa kana da iko kai tasarrufi a ciki to wannan matan matan ka biyu ko uku ko hudu dukkan hakkin su kaza ne sai ka kawo kowa ka bata hakkinta kai abinda ake so ka gama to daga baya yanzu kai kuma hakkinka ne ka gani zan iya kara ma wacce ko zan iya kara ma wacce ko kuwa ba zan iya karawa ba saboda wannan hadisin Numan ibn Bashir ya zo da riwayoyi cikin wata riwaya ita wata riwaya ita ta warware wannan matsala duka yace duk ƴan ƴaƴanka ka ba su wannan kyauta yace me ba ka son duk ƴaƴanka su yi ma me biyayya daidai wa daida eh ba haka yace ba ba ka so ƴaƴanka duk su yi ma biyayya daidai wa daida wannan ƙarshen magana me yake haifarwa in kana da ƴaƴa guda biyu ɗaya na ma biyayya ɗaya kuma yana saba maka ba a ce wanda ke saba ma ba za ka ba shi abinci ba za ka yi mishi abin da za ka yi ma kowa wanda ke ma biyayyan ba ka da iko kai ma a cikin haƙƙi ka tsara masa in yaya malikiyya malikiya ba su da daman wannan ba ka da ba ka da yanci cikin haƙƙi ka ba shi ka kyautata mishi in mutum mutum ya yi laifi bai laifi ba bai laifi ba ga shi je mun karanta ba ya mutum yana ganin gashi dan zai mutu ya bar dukiya mai yawa cikin ƴaƴansu sun girma wannan ya girma ya kama kantin kwari wannan ya kama ya zama mai kuɗi ma to ga wannan shi yana karatu malaysia ko saudiya ko masar ko sudan yana karatu yaushe zai gama karatun ya zo ya shiga fama fafatuka har shi ma ya tara wani abu sai duba babban ɗansa ya ce kai ya yanzu ka riga ya kayi kudance ina son gadonka ka ba ni ka bar mini na bawa ni yaro kaza kanin kanin ba shi da karfi ba shi da komai ko ba shi da lafiya ko yana nan yana karatu ko yana nan kaza kaza da kaza da kaza to sai ya ce in ya yarda ya bayar in ubangiji mai gidan ya rasu aka zo raba gado wannan gadon shi wa za a baiwa yaron za a baiwa yaron za a baiwa fahimtar menene adalci din shi ne ya haifar da akwai matsaloli da suke suke tilasta sai an yi wani su abubuwan da kai kake gani bai halatta ba kai ganin ka ne kake yi bai halatta ba saboda dan adam da kake gani din nan ba dabba bane ba kowa kana da ƴaƴa aka tambayi balarabiya tsohuwa ‘ya'yanki da yake da su wa kika fi tausaya ma ta ce mara lafiya har sai ya samu lafiya wanda ya tafiya har sai ya dawo in kada da ‘ya'ya ɗaya ba shi da ɗan ƙarami har sai ya girma wannan ba shi da lafiya duk tausayin za a raba ne ma waɗannan duk tausayin zai dawo kan mara lafiya wannan ya yi tafiya kullum safiya da yammaci tunane na kashi ɗari bisa ɗari kai kuma ko da talatin ka samu ya yi daidai ba ka bane ba wannan ya je karatu ne yana neman ilimin addini sai ga ana tausaya mishi dole wannan abubuwan ba yadda za a yi a raba ɗan adam da to bara mu karasa hadisin ba ala ya haya kala malikun al'amuru inda na an daban da hala ibn lahu safiran ya ce wanda ya ba ɗansa karami kyauta zahaban awwarikan ko zinariya ko azurfa sun mahalaka sa'an nan sai ya mutu bayan ya ce wannan ɗan nasa ya ba shi kyauta wa huwa ya bihi shi ke rike da ɗan da kuma kyautar da ya ce ya bayar ba zo an kafa shaidu ba ba a cire kuɗin an ba wani ya ajiye masa ba a'a yana tare da ubangida uban nasu innahu la shay'a lil ibli min zalika da uban ya mutu ɗan ba shi da komai kaman kissan na na Aisha ko illa an yakun al-abu azalaha bi ainiha sai dai in uban da ya bashi yace wannan gonar da ke waje kaza ko gida da ke waje kaza ko dukiya da ke waje kaza na baiwa wani aw dafa'aha ila rajulin wada'aha li ibnihi inda zalika ar-rajul ko ko yace kai wannan dukiyar ajiye ma wannan dan na bashi fa in fa'ala zalika fa huwa ja'izun lil ibn وهو جائز للابن wannan maganganun duk imam malik da ke fada yana nuna cewa halatti za ka iya ba wani ɗanka kyauta ne ko ba ya halatta eh ya halatta eh eh ta wani ɓangare eh yayi ai ba matan kadai ne ba su fahimci ta ba har mazan kansu ba su fahimci ta ba haka bane ba ai al-huquq wa la yahidu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma Allah fi dan boko ne kana boko ko dan kasuwa ne ko dan menene ka tashi yin aure ka shi kai aure ina ruwanka abinda kake bukata shine ka biya bukatar ka duk akan duk abinda kake so ta yi maka ka tantance menene haƙoƙinka a kanta haƙoƙinta a kanka ba ka tantance ba ita kuma an aure ta ita ce matan gidan ita ce menene da menene tun da shi ya aure ta ƙarƙashin shi take ita ke tuwo tana komai da komai ita ke likitan ita ke ita ke jinyace shi ita ke komai to ya kamata dole ya bi dokokinta za a taba zama lafiya ba za a taba zama lafiya ba sai an yi al-huquq kisan fatima ta bin ba mun kisan fatima ba mijinta ya aiko takardar saki an sake ta shi kenan ba komai tsakani suka kyautata mata suka bata abinci sai ta rena da abincin wannan abincin ni na fi karfin wannan abincin haka kawai zaka zaka zaka zaka sai ta tashi ta je wajen wa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kaza kaza kaza yace eh gaskiya baki da haƙƙi akan su wannan ma da suka yi miki kyautar alfarma suka yi miki tace in ko ba ni da haƙƙi akan su ba na son alfarman su ba na son abincin su su dauka ta zo da fadan bai mata abin da yake da ta ji gaskiyar magana kuma daga ashe kaskanci ne ma ni ashe ba kaskanci suka yi min ba wai girmama ni suka yi ba su tafi da abincin su kwanan yunwa sai mai اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
Dala ku sai mu haɗu ba. Ko ka taka wani abu za ka ce mai goyon.